الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Allah mai kowa mai komi da ya ba mu dama halarta wannan majalisi da muke gabatar da shi a dun yammaci na alhamis wanda yau mana shidda ga wannan wata na rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 442 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya da muke ci gaba a cikin karatun littafin namu ta tuhiru li'tiqad an atran al-ilhad na bijimin malamin nan Allah ji kan shi gafarta masa Imam Sanani a yau za mu tashi daidai wannan gaba inda malam ke cewa qultu hadhihi ahwalun shaytaniyya bayan malam ya koro irin ayyuka da almajazib daga cikin sufaye suke aikatawa na zawwa da al'amarra wanda yake khawariq ne al'amarra wanda aka san sabanin al'ada ne da suke zowa da su na su shiga wuta ba ta musu komi ko su riƙe maciji ko abin da ke kama da haka daga cikin irin hanyoyin da suke bi domin su batar da wanda yake jahilai ne malai ce kultu sai na ce hazihi ahwalun shaitaniya waɗannan abubuwa da kake gani ahwal ne na shaidanci ababen da kake ga sufaye ko wasu masu da'awar karama suna yi wannan ababe al'amurra ne na shidanci wa innaka lamulabbasun alaika in zananta ha karamatin lil'auliya kuma lalle kai an juya maka al'amurra an cakuɗa maka daidai da abinda ba daidai ba idan har ka yi zaton wannan ayyuka karamomi ne na waliyan Allah au hasanatin lil ahya ko ku kai zaton wannan ayyukan da sukan zo da su wani sakamakon kyawawa ayyuka ne na rayayyu lamma hatafa hadha dhal bi asma'ihim yayin da wannan bataccen yake yin kuwa yana mai kiran sunan waliyai wa ja'alahum andadan wa shuraka lillahi ta'ala fil khalqi wal amr kuma ya sanya waliyan shi da shehunnan shi shuraka ababan tarayya ga Allah madaukakin sarki fil khalqi a wurin halitta wal amri da kuma al'amari malace fa ha'ula'il mauta أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى كم وأنم متتن كيدا كانك كان قدر تشيوى للي وليا الله لمدوك كنساكي abinda malai yake so ya ce a takaice a wannan wurin shi ne shi wannan mai da'awar cewa ababen da yake zowa da su karama ce na ya nuna wani abun mamaki wanda ba a saba ganin shi ba al'adance sai yana da cewa karama ce kuma wannan karama ta samo asali ne game da waliyan shi da yake itikadin waliye ne yana kiransu kuma bayan Allah to mala ce irin wannan sai ce da kai kar kai zaton karama ce ta waliyai al'amurra ne na shedanci saboda idan kai zaton karama ce ta waliye kai na daga cikin wanda aka yaudare su saboda shi da yake kiransu kuma bayan Allah tare da haka ya kaddara cewa waliye ne to in haka nan ne ma da ce fa hal yarda waliyullahi an yaja an yaj'alahu almajdhub aw as-saliku sharikan lahu ta'ala wa nidda shin wai dama waliyi zai yarda shi majzubi ko saliki ya sanya shi ya kasance kishiya ga Allah madaukakin sarki sai yu waliyi na kwarai waliyi na gaske zai yarda muridinsa ya sanya shi a matsayin kishiya da Allah madaukakin sarki kaga ba zai yi ba indai waliyi ne na gaske in za'amta zalika in kokari ya cewa waliyanka da kake kira kuma bayan Allah sune ke hore maka yin wannan karama faqad ji'ta shay'an idda ma da ce to ka zo da abu mai munin gaske وصيرت هؤلاء الأموات مشركين كما كامي دا وأن وليا ناقصا كسنشي مشركين وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين كما كافتر دا سودة دائرة مسلم دا الدين عند كوسو بسير دا حكم كون غاني زنشان بمعنى شي مجذوبي da duk wani da kan zo da wani abu a madadin karama don ya bugar da kan mutane kuma sai da awwaliyan nan nashi su ne yake kira kuma bayan Allah suna fore mashi yin wannan abu to kaga ya mai da waliyan shi abokanan tarayya da Allah idan ko har ya yarda haka nan ne to kaga waliyan shi sun zammi mushrikai tunda babu wani waliyi nagari da zai yarda muridinsa ya sanya shi a matsayin kishiya ga Allah madaukakin sarki kenan ko idan suka yarda da hakan ka kira su kuma sun amince da kiran da kake musu kaga ka mai da su mushrikai ta yadda ka fitar da su daga da'irar addini daga kuma da'irar musulunci haythu ja'altahum andadan lillah ta yadda ka mai da su kishiyoyi ga Allah madaukakin sarki radina farihin kuma su sun yarda da hakan suna masu murna da hakan wa za'amta anna hadhihi al-karamat li ha'ula'i al-majazib abdullal al-mushrikin abdullal al-mushrikin at-tabi'ina li kulli batil al-munghamisina fi bihar al-radha'il alladhina la yasjuduna lillahi sajda wa la yadhkuruna lillahi wa la yadhkuruna allaha wahdahu kuma ka riga ka sanya karama ga waɗannan mutanen muridai ko al-majazib batattu mushrikai wanda suke bin duk wata hanya ta bata wanda suka dirmiya a cikin kogi na banna da lalaci wanda ba su yin sujada ko da ɗaya ga Allah madaukakin sarki ko ba sa ambatan Allah shi kaɗai madaukakin sarki kenan kaga idan ka sanya majazibkin nan a matsayin masu karama ne aikin nan da suke karama ce kenan kamar ka sa mutanen banza sun kasance su ne waliyai ina fata an fahimci magana eh an fahimci magana eh abin nufi malam a satin da ya gabata wancan mun yi bayani da mutanen da sukan zo da karama wasu abubuwa wanda he mutum ya yi zaton karama ce an gane ko sai zaton cewa su shehunne ne su waliye ne sai su dinga zauwa da wasu abubuwa na ban mamaki wanda hankali zai gawa gaskata su irin su yanka jikinsu baya yankuwa an gane irin su ɗauki maciji su sa har a baki ko a jiki ba zai cije su irin su shiga wuta da ababen da ke kama da haka suna da cewa karama ce gare su kuma hakan yakan sa mutane su bi su a matsayin karama ce mutanen kirki ne malai ce karka rudu da ire-iren waɗannan mutanen sau da wannan ayyukan da kaga suna aikatawa ba wai karama ba ce ayyuka ne na shedanci shedannu ne ke taimaka musu wurin gudanar da wannan al'amura in ko haka yarda kai zaton cewa wannan aikin da suke a matsayin karama ce waliyan Allah ne to kai na daga cikin wanda suka yaudara suka maka wayo an gane ko saboda su masu da'awar wannan karama za ka ga suna da shehunai da suka imani da su ko suna da waliyai da suka yarda da su a matsayin mutanen kirki idan suka tashi kira su suke kira a madadin Allah ha ba mutu magana yanzu in ku suka yarda cewa abin nan da suke yi karama ce kuma yana faruwa ne a sanadin kiran shehunsu da suke yi kuma shehun nasu ya yarda da kiran da ake mishi to shehin nasu kamar sun ce mushirki ne tunda babu wanda zai yarda a kira shi kuma bayan Allah sai mushirki kuma kai da ka yarda ka dangana wannan ayyukan da suke a matsayin karama to ka aje karama inda bata cancanta ba saboda duk wanda ke kiran wani shehi kuma bayan Allah mushriki ne batacce ne ta ya za a yi karama ta tabbata tare da shi kenan aikin nan nashi ba mi bane ba ba karama bace ba sihiri ne da yaudara a gane zuwa to shine malam yake kawowa a matsayin tattaunawa kai da ke da'awar cewa waɗannan mutanen karama ce gare su abinda suke zuwa nan shi na ban mamaki yana baka mamaki haka yarda da su kana gani a matsayin karama ba ba karama ba ce saboda sana da waliyansa da suke kira kuma bayan Allah kuma waliyan nasu sun yarda in ku waliyansu sun yarda a kira su kuma bayan Allah waliyansu mushrikai ne saboda sun yi tarayya da Allah a cikin sifa Allah ba a kiran kowa sai Allah su da ke kiran shehunan nasu don biyan bukata kuma bayan Allah su ma sun yi shirka da Allah saboda sun ɗauki waliyansu a matsayin Allah to ya za a yi ka tabbatar da karama a mutanen da halinsu haka yake haka ba zai taɓa yi wa shi ne ma da ya ce in ko har ka yarda wannan karama ce suke yi to ka dangana karama ga mutanen da yake jahilai ne batattu mushrikai masu bin duk wata bata mutanen da suka dirmiya cikin tekun zunubi da lalaci mutanen da ba su ma Allah sujada ba ko mutanen da ba su ambatan Allah shi kadai fa in za'amta hadha idan kokari ya haka faqad athbatta al-karamat lil mushrikeen idan kokari ya cewa aikin da suke yi karama ce to ka tabbatar da karama ga mushrikai wanda bayewa a ce ga mushriki kuma mai mi mai karama ba su haduwa lil mushrikin al kafirin mushrikai wanda yake kafirai ne walil majanin kuma ka tabbatar da karama ga mahaukata wa hadamta bidhalika dawabit al islam da hakan ko ka karya ka rusa dokokin musulunci wa qawaid ad din al mubin kuma ka rusa ka'idodi na addini bayyananne wa shar'a al-matin kuma ka rusa shari'a wadda yake tabbatatta mai kwari wanda ce wa idza arafta butlan hadain al-amrayn idan ka san lalacewa waɗannan al'amarin guda biyu kasancewa waliyan da ake kira sun yarda a kira su ba gaskiya bane mushrikai ne wanda ke kiran su kuma bayan Allah ba yadda za a kasance karama ce gare su in ka yarda da lalacin waɗannan al'amari guda biyu alimta anna hadhihi ahwalan shaytan ahwalun shaytaniya da haka sai kasancewa aikin da suke yi na zawwa na ban mamaki menene kenan al'amari ne na shedanci tunda shehun ya yarda a kira shi mai kiran shi ya ba shi sufofin Allah yana kiran shi kuma bayan Allah to duk abin da zai zo ma da shi na ban mamakin da zai iya baka mamaki sai ka yarda da cewa wannan al'amarin ba karama ba ce karama ba ta faruwa ga wanda yake mushriki ne wa af'alun taghutiyya kuma daga nan zaka gano cewa wannan ayyukan da suke ayyuka ne na dagutu wa amalun iblisiyya da ayyuka na iblis yaf'aluha ash-shayatin wanda shaydannu suke aikatawa li ikhwanihim min ha'ula'i ad-dhalin ga ƴan uwansu na daga cikin waɗannan batattun da ake cewa majazib ko kuma sufai mu'awanatan min al-fariqain ala ighwa'il ibad suna yin haka domin tallafa ma junan su dan su batar da bayin Allah wa qad thabata fil ahadith malaci tabbata ya tabbata cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna ash-shayatin wal jan yatashakkaluna bi ashkalil hayyati was su'ban hadisai sun zo suna masu bayyana cewa lalle shedannu da aljannu sukan shigo cikin kamannu na maciji babba da ƙananan macizai bi ma'ana hadisai sun tabbatar da haka shedannu Allah ya ba su wannan dama ta su iya caccanzawa haka aljannu Allah ya ba su ƙudurar sa iya caccanzawa su fito da shakali na wani abu wanda ba shakalinsu ba za su iya zuwa ci sufar maciji ko sufar wani dabba daga cikin dabbobi wa hadha amrun maqtu'un bi wuqu'ihi malace wannan al'amari abu ne wanda ba a shakkun faruwar shi na shedan yana canzawa aljan yana canzawa ba a shakkun shi fahum as-sa'abin allati yushahiduha al-insanu fi aidi al-majazin to ai ashe su ne waɗannan macizan da kake gani a hannun sufaye da majizubai suna wasa da su kenan wannan shaɗin ne suka rikida suka koma aljanu wannan majazib suna wasa da su don su yi tarayya tsakankanin tawaga ta aljanu da taɓatattun mutane don su ɓatar da bayan Allah na gari wa qad yakunu zalika min babi sihr malace kuma hakan ma yakan iya kasancewa ta babin sihiri wa huwa anwa' wanda kuma sihiri nau'i nau'i ne wa ta'allumuhu laysa bil asir malaci kuma koyan sihiri ba wani abu ne mai wahala ba duk wanda ke son koyan sihiri a yanzu zai iya shi bal babuhu a'zamu min al kufri billahi wa bal babuhu al a'zam huwa al kufru billahi wa ihanatu ma azzamahu Allah malaci ka sani ma kofa mafi girma ta koyan sihiri shine kafirce ma Allah madaukakin sarki da kuma walakanta duk wani abin da Allah ya girmama wannan ita ce babbar kofa ga duk wanda ke son ya iya sihiri ka kafirce ma Allah duk wani abin da Allah ya girmama ka walakanta shi ka zagi Allah ka zagi manzo Allah ka taka alqur'ani ko ka sa shi magewa ko kai abin da ke kama da haka na wulakanta wata sha'ira daga cikin sha'irul islam sai ka zama sahiri ita ce kofar ta zama mutum ya zama boka ko dan ko kuma dan tsaki wannan ita ce hanya Allah kare mu malace min ja'ali mushafin fi fi kanifin wa nahwihi ta hanyar sa alqur'ani cikin shalanga ko gwalala ko abin da ke kama da haka shi yasa zaka ga duk wani cikakken sahiri in dai boka ne na gaske rantsatsan boka ko dan sihiri zaka ga yana walakanta duk wani abin da Allah ya girmama so da dama zaka iske boka qur'ani a cikin shalanga yasa ko ko yana don ɗakin da yake banta qur'ani yake ciccirawa ya mushi ɗaiɗaya shunguda ya rika kwana bisa shi mataye daga cikinsu kuma za ka ga wasu suna naɗe alkur'ani su dukunkune shi su sa cikin farjinsu sai ma lokacin da suke jinin al'ada kaga wannan ai babu wani abin da babu wani wulakanci da zaka mu qur'ani da ya kai wannan to sahara mafi yawan duk wani dan sihiri da zai ce maka kaza zai faru ko abin da ya bace na kai na wuri kaza ka tabbata ya walakanta mafi girma daga cikin abubuwan da yake na addinin musulunci ne ko ya kafirce mu Allah da manzon shi dan ba haka ba za a yi wa kai sihiri ba bale kai alaka da irin wannan manya manyan shedanin da za su taimaka maka wurin batar da al'umma malace fala tahtar فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق yace kar ya rudu duk wanda yake ganin abin da yake girmama a idan shi na daga halayen da waɗannan almajazib suke zuwa da shi ko kuma sufai allati yaraha khawariq irin ababen da yake ganin cewa ababe ne da suka ci karo da al'ada na ban mamaki kar su rudar da kai فإن للسحر تأثيرا عظيما تأثيرا عظيما مالك saboda sihiri yana da tasiri mai girma sihiri yana da tasiri mai girma gaskiya ne ku shakka ba sihiri yana da tasiri yana da tasiri har a jikin wanda aka masa sihiri da izinin Allah za a yi maka sihiri a kashe ka za a yi maka sihiri a makabta ka za a yi maka sihiri a haukata ka za a yi maka sihiri a lalata maka wata gaba daga cin gababuwanka za a maka sihiri a sa wadda kake so ka ga baka kamunanta za a maka sihiri a raba ka da wanda kake so kaga ashe sihiri yana da tasiri amma sai da izinin Allah sai da izinin Allah madaukakin sarki fa inna lit fa inna lis-sihri ta'thiran 'aziman fil af'al wa hakadha alladhina yuqallibuna al'ayana bil ashari wa ghayriha haka yace al'amarin masu canza wasu abubuwa zuwa ga wasu abubuwa ta hanyar sihiri su mu al'amarin sai yana da girma yana da ban mamaki yana da tasiri tunda akwai irin wannan masu yin sihiri su canza wani abu ya koma wani abu ko a ce ga namiji an canza shi ya koma mi ya koma mace ta hanyar ɗoke mishi al'aurar shi ya ji kamar babu al'aurar shi suna faruwa ko ba su faruwa suna yi wanda kaga wannan sihiri ne shi sama da ce karka rudu da ire-iren masu yin wannan ayyuka وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات yace kare baka mamaki saboda masu sihirin fir'aun sun cika kwari da manyan manyan macizai da ƙananansu hatta aujasa fi nafsihi khifatan Musa alaihi salam har sai da annabi Musa alaihi salam ya samu kashi cikin tsoro lokacin da suka zo za su wannan gwaji na sihiri da fir'aun ya karyata annabi Musa ya nuna cewa abinda annabi Musa ya zo da shi sihiri ne yace fala na'tiyannaka bi sihirin mithlihi dan haka mu ma za mu zo maka da sihiri irin naka bai imani da abin da annabi Musa ya zo da shi dan ya ce ma annabi Musa zo mini da wani abin wanda yake matsayin hujja da dalili da ke nuna cewa kai lalle annabi ne manzo ne aikakke daga wurin Allah sai fitar mai da hannunsa sai hannunsa ya dinga kyalli yana haske kamar an sa mishi amfil a ciki da ya haske wuri wanda a tabi'ance a al'adance hannu baya haske ko baya haske bayan shi yana da sandar shi da aka san shi da ita yana kiwo da ita yana bugo ma bisashen shi abinci wannan sandar sai ya jefa ta gaban fir'aun fa idza hiya thu'banun mubin sai ta zama babban maciji bayyana gaban kowa da kowa fir'auna da ya ga hakan kuma ya tabbata abin nan ba sihiri bane ba sai ce wannan sihiri ne da haka sai mun zo maka da sihiri mai girma kai ma za mu zo maka da sihiri irin naka yasa aka yi neman bukaye cikin ƙauyuka a zo da su aka yi alkawalin rassalla da hantsi a zo a yi muƙabala tsakanin annabi musa da harun da kuma sahara na fir'aun 'yan tsahi da bukaye na fir'aun don su karyata annabi musa su zo da irin abin da ya zo da shi in ko suka zo da irin abin da annabi musa ya zo da shi ba bambanci yana nuna cewa na annabi musa sihiri ne haka suka zo cikin taro suka zo da igiyoyi kamar yadda ƙur'ani ya bada labari suka jefa igiyoyin nan nasu sai ga igiyoyin sun zama macizai a ganin mutane manya-manyan macizai da ƙanana a wannan lokacin sai da annabi musa ya samu cikin tsoro kar a rinjaye shi saboda shi ya san gaskiya yake kuma gashi sun zo da wani abu kama da irin nashi kuma sun ce za su zo da shi Allah ya ce mashi kada ka shi tsoro jefa abin da ke hannunka fa'alƙi mafi yaminika talƙafu ma sana'u innama sana'u kailu sahir wala yi filhus sahiru haithu ata jefa abin da ke hannunka kaka ji tsoro jefa sandan nan taka yana jefa ta sai ga ta zama cijiya mai girma bayan ta zama cijiya a gaban kowa gaban taron mutane saboda ra'iji ne kuma mukabala ce sandan nan sai ta dinga cinye mace zambo kayan fir'auna sai da ta cinye su kakaf ta dawo a matsayin sanda a wannan lokacin duka sahara na fir'auna sai suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin annabi harun mun yi imani da ubangijin annabi musa saboda mi sun san nasu sihiri ne nashi ba sihiri ba ne ba inda nashi irin nasu ne da ba su yi imani da Allah ba so da sun san aikin guda ne kulle-kullen guda ne kenan kar ya baka mamaki duk wanda zai zo yana wasa da maciji da matsayin karama ko duk wanda zai zo yana yanka jikin shi ko abin da ke kama da haka a matsayin cewa mutanen kirki ne ba shi bane ma'auni ba shi bane ma'auni mala ce mutanen fir'auna sun zo suka cika kuri da macizai ƙanana da manya hatta aujasa fi nafsihi khifatan musa har musa alaihi salam ya samu kanshi cikin tsoro wa qad wasafahu allah bi annahu sihrun azim allah madaukakin sarki ya sifanta sihirin bokayen mutanen fir'auna cewa sihiri ne mai girma والسحر والسحر يفعل أعظم من هذا ما لا تشتو كسني sihiri yana iya aikata fiye da hakan sihiri abu ne wanda yana aikata fiye da hakan fa'annu qad dhakara ibn ibn batuta wa ghayruhu annahu shahada fi bilad al-hind qauman tawaqqada lahum tuqadu lahum an-nar al-'azima fayalbisuna ath-thiyab ar-raqiqa wa yakhuduna fi tilka an-nar ويخرجون وثيابهم كأنها لم تمسها شيء ما لاتشي سهر يكن زود أبن ديكي في يد حكم saboda akwai wani malami da ake ce mishi ibn batuta da wasun shi ma da wasun shi sun ambaci cewa cewa shi wannan ya gani da idan shi a garin Hind India kenan ya ga wasu mutanen da tuqadu lahumun nar al'azima akan kunna musu wuta mai girman gaske tana ruruwa tana ci falibsuna thiyabar raqiqa sai su sa kaya share-share wanda suke saurin kama wuta wa yakhuduna fi tilka an-nar saratsa wannan wuta su shiga a cikin ta wa yakhrujuna su fito daga cikin ta wa thiyabuhum ka'annaha lam yamassuha shay tufafin su za su fito ba abin da ya shafi wannan tafafin ba su ƙone ba ba su yi komai ba wanda kaga mine ne wannan sihiri ne bal ba haka ba ma in shi malam zakara annahu ra'a insanan ya ambaci cewa ya ga wani mutum inda ba'd mulukil hind a wurin wasu daga cikin shugabannin garin indiya ata bi waladaini ma'ahu wannan mutumin sai ya zo da yara guda biyu tare da shi ثم قطعهما عضوا عضوا sannan ya dinga ciccire yaran nan da takobi ko da abin datsa gaba gaba yaro guda biyu zo da su gaban sarkin gari ya dinga ciccire su yana datsa su yana musu gunduwa gunduwa thumma rama bi kulli udwin ila jiha firaqan sannan ya dauki wannan gababuwan na wannan yaran ya dinga jifa da su a kowane bangare ta bangare daban-daban ya jefa hannu nan ya jefa gunduwar kafa nan ya jefa kai nan duka ya cakuɗa su ya watsa su hatta lam yara ahadun shay'an min tilka al'a'dha ya jifa da su ya watsa su har ya zama tuba mai ganin waɗannan gababuwan thumma saha wa baka sannan wannan sahirin ko boka yayi kuwa yayi kuka فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده mutane ba su farga ba sai da suka ga kowane gaba tana dawowa ita kadai a wurinta sai da na yara suka haɗu suka zan mutane kamar yadda ya sassare su a karon farko wanzan ma ilal akhar kowace gaba ta game da yar uwarta hatta qama kullu wahid minhuma ala adatihi hayyan sawiya sai ku da kowane ɗaya daga cikin su bin ya tashi akan al'adar shi rayayye daidaitaccen mutum kamar ba a taɓa tsara shi ذكر هذا في رحلته وهي رحلة رحلة رحلة وهي وهي رحلة رحلة بسيطة وقد اختصرت طالعتها بمكة عام ست عام ست وثلاثين ومئة وألف وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد ابن أسعد رحمه الله تعالى ما ليتشي وانا اللابار يا أنبتيش تشكون ولا للتاهن شد أكي تمشي رحلة بسيطة وانا للتاهن أن تكأيتاشي ما ليتشي ناليك للتافن دكينا أقرم مكة shekara ta talatin da shida da shekara ta dubu da ɗari da talatin da shida ya ce na karanta littafin da kaina a garin makka kuma wannan littafin ya ce ɗaya daga cikin malamanmu mufti na hanafiya ya karanta mana shi a garin madina wanda ake ce mishi asayid muhammad ibn as'ad rahimahullah ya ga littafin da ke ɗauke da wanga tarihin ya karanta shi da kanshi kuma akwai ɗaya daga cikin malaman da ake ce mishi as'ad muhammad ibn as'ad ya karanta musu wannan littafin sun ji shi da kunnansu wanda ke kumshe da wanga tarihin na wanga mutanen da ya zo ya sami yara guda biyu kawo su gaban sarkin garin indiya ya ciccara su ya watsa namansu kuma daga ƙarshe suka dawo suka haɗe kai ka ce ba taɓa sa su kaga wannan abun mamaki ne ko ba abun mamaki ba amma ƙarshe mene ne sihiri ne kuma wanga zai iya shiga cikin sihirin takhyil irin sihirin mutanen fir'aun mutanen fir'auna maciji suka zo da shi ba maciji suka zo da shi me suka zo da shi igiyoyi da itace tunda Allah ya ba mu labari fa'alqaw hibalahum wa isiyahum suka jefa sandunansu da min da igiyoyinsu sai ga su sun koma suna tafiya irin maciji ashe kaga mi suka jefa igiya da mi da sanduna to wa'an gamma ba yaran bane ba a idan ku ne ke ganin yara ne hakika ba mutane bane tunda aikin sihiri ne ka gani ga idan ka kamar ga abu haka yake faruwa amma a hakikan ba gaskiya bane ba ina fata an gane tunda ya sha a samu mai sihiri ya zo kaga ya rika shiga ta bakin saniya yana fita ta dubaranta ko ya shiga ta bakin jiki ya fita ta dubaranta kai mai kallo zaka ga gayanan ya shiga ta baki ya fita ta dubura amma hakika zagaye jikin ne yake an gane ko an samu mai haka shekaru na baya nan nan garin kuma masallacin juma'a can suka ce zo tsohon masallacin juma'a na gidan mai martaba sarki sai zo ya dinga shiga ta bakin jiki yana fita ta dubura jiki a ganin mai gani ta baki yake shiga yana fita ta dubara amma a hakika haka ne ba haka ne ba bayan da za ka shiga ta bakin jiki ka fita ta dubara shi kenan a hakika ya ne yake sai bi ta bayan jiki ya kewayo sai ka kama ya shiga ta baki ya fita ta dubara haka idan kake gwada maka amma hakikan ba haka ne ba tanda shi ma ai annabi Musa da mutanen da suka zo suna kallon sandunan nan suna kallon yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a takhayyuli aka musu aka nuna musu da sihirin da aka yi cewa waɗannan ababen suna tahiya amma hakika mi suke tsaye suke sandunan ba motsi suke ba a ganinka an tsayarce ganinka suna motsi amma a hakika tsaye suke to haka sihiri kala kala ne akwai sihiri da za a maka na takhayyili kawai a nuna maka abin da gashi nan a hakika kana ganin shi a zahiri ga yadda yake amma a hakika ba haka nan bane ba wanga ma na yaran yana daga cikin sihirin takhayyil a nuna maka kaman ga mutum ne yazo a daddatse shi a sare shi a watsar da shi a jima ya tashi zan mutum a zahiri mutum kake ganin ana datsa amma a hakika ba mutum bane ba ba gaskiya bane ba sada ba yawa a datse mutum a ciccire shi a cire kai kuma a dawo da shi rayuwa ba yawa sihiri ne kyan mala ce wa fil aghani li abil faraj al asbahani bi sanadihi haka ya zo a cikin wani littafi da ake ce mishi al aghani na abil faraj al asbahani da sanadinsa yake cewa anna sahiran an samu wani sahirin mutum kana inda walid ibn uqba ya kasance yana wurin walid ibn uqba faja'ala yadkhulu fi jawfi baqara wa yakhruju sai dinga shiga ta bakin saniya yana fita ta duburanta fara'ahu jundub sai dinga shiga cikin bakin saniya kawai sai ba saniya na tsaye sai ya bude baki shiki a shi can kuma sai ya hutu ta bakinta fara'ahu jundub radiyallahu anhu sai wani da ake ce mishi jundub ya gansa fa zahaba ila baitihi washtamala ala sayfihi yaje gidan shi dauko takubarsa falamma dakhala as-sahiru fil baqara lokacin da wannan matsahin ya shige cikin saniya qala jundub sai jundub yace ma mutanen da ke kallon shi atatuna as-sihra wa antum tubsirun za ku dinga je ma sihiri kuma kuna gani kun san da cewa sihiri ne thumma daraba wa saqata al-baqara fa qata'aha wa qata'a as-sahira ma'a sannan ya datse wannan saniya ya raba ta ya fasa ta kuma ya cimma wannan bukan shi ma ya yanke shi tare da saniya fanzaharar nas sai mutane suka samu kansu cikin halin tsoro fahabasahul walid sai wannan shugaban na zamanin nan ya kama shi ya sa shi gidan kasu wa kataba bidhalika ila Uthman kuma ya rubuta wasiqa zuwa ga Uthman ga abin da ya faru ga wanga mutanen kuma ga yadda na mishi wa kana ala sijni rajulun nasrani sai kasance daga cikin masu kula da gidan kasan akwai wani mutum da yake kirista ne falamma ra'a junduban yaqumu al-layl wa yusbihu sa'iman qala an-nasrani wallahi inna qauman hadha sharruhum laqawmu sidq lokacin da kristan ne ya ga wannan jundub da aka kawo gidan kasu saboda wannan abin da ya aka sashi aka rufe sai ya ga diddare sai ya tashi ya kiyamu lai kuma da yawa ya gari yana azumi sai wannan kristan ya ce to idan ya kasance wanga mutum shine mafi sharrin mutanen nan to wanga mutanen mutanen kirki ne bi ma'ana in dai sun kamo shi ne daga cikin 'yan sharrinsu mutanen banzarsu to sukin yana nuna su menene ne mutanen kirki ne mutanen da baya da aiki sai qiyamul layl sai azumi da safe yana nuna su din ma mutanen kirki ne mana shi alama ce da shi dan sharrin su ne sun kamo shi a matsayin mutanen banza suka kawo shi ga aikin shi yana nuna sukin da ya fito daga cikin su mutanen kirki ne bi ma'ana sun hi kristoci kenan wa dakhala al-kufa a fa wakkala bisijin rajulan sai wakilta wani ya tsare gidan kaso wa dakhala al-kufa sai ji garin kufa fasala an afdali ahliha sai tambaya wai wani ne mafi alkhairin mutanen garin kufa faqalu al-ash'af ibn qais suka ce mishi akwai mutum da ake ce mishi al-ash'af ibn qais shine mafi alkhairin mutanen garin kufa fastadafahu sai nemi bakuntar shi fara'a aba muhammad sai ga wannan mutanen da ya zo wurin shi shi kiristanin sai nemi wannan mutanen na kirki ya je wurin shi bakunta sai ya ga cewa al'ashas shi wannan mutanen ya namun layil wa yusbihu fa yad'u bi ghada'i da daddare zai barcin sa abin sa har safe in ka ga tashi sallar asuba ce zai kuma da safe sai ya ci a kamar zazzafan sa ya ci fa kharaja min indihi sai fita daga wurin shi ya ci mishi ya tahe shi وسأل أي أهل الكوفة أفضل أهل الكوفة أفضل سيتم بيدك تشنجر كوفة ونمتن ما في الخير فقالوا جرير بن عبد الله سكت مش أكون متن جرير بن عبد الله فوجده ينام شما سيسمي سبوتشن سيكيد للدر ثم يصبح فيدعو بغدائه كما يوى يجري سيكي أكامس أبن جنسا هل يدي بيقى wancan mutan da aka kamo aka sa bai ga irin shi ba wurin bauta Allah da daddare da waye gari da asibiti fastaqbal alqibla a wannan lokacin sai da bi alqibla kai tsaye shi wannan kirista fa qala sai ce rabbi rabbu jundub ubangiji na shine ubangijin jundub da na baro gidan kasu bi ma'ana wannan mutanen sai zaman to sababin shi yayi mi ya musulunta yace wannan mutanen ubangiji na shine ubangijin shi bi ma'ana mutanen kirki ne mutanen alkhairi ne wa dini dinu jundub kuma addini na shine addinin jundub wa aslama sai musulunta to haka wannan kissa ta zo a cikin wannan littafin kamar yadda wannan malamin ya bada labari sai dai littafin al'aghani littafi ne wanda ke cike da kwamacala labarai ne kala-kala a cikin shi wanda ba su da sanadin da ke nuna tabbacin gaske su ko kuma kare su وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة إمام البيهقي يا فتد إرن وانقل بارن أتكين سنن كنش الكبرى أما تارد تشنز قصة بائرن وقبود لكوك جينس فذكر بسنده سي أنبتي لاباري دا سندنش إلى أبي الأسود دق أبي الأسود أن الوليد بن عقبة kana fil iraq lokacin walid ibn uqba yana garin iraq yal'abu bayna yadayhi sahir sai aka samu wani buka yana wasa gaban shugaban kasa wanda lokacin shine shugaba a garin iraq fa kana yadribu ra's ar-rajul thumma yasihu bihi fayaqumu sarikhan fayaruddu ilayhi ra'sahu shi wannan bokan ko dan tsahin abin da yake shine sai ya kawo mutum ya tsayar da shi sai ya daki kanshi da takobi ya cire mai kai in ya cire mai kai sannan ya kuwa ya kiri sunan shi sai wannan da aka cire maka ya tashi yana kuwa sai ya mai da mai kanshi kamar bai cire mai kai ba kaga shi kuma tsahin da yake sai ya kiro ka lahiya lau gaban mu sai ya sa takobi ya fille ma kai kuma ya kira ka ka tashi ya ɗauko kan ya manna maka kamar bai taɓa cire shi ba faƙalan nas sai mutane suka dinga cewa da suka ga wanga aikin na wanga bokan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah koko subhanallah akan kawo ta dan mamaki subhanallah abun mamaki yuhyil mauta ga mai raye matattu irin yadda Allah ke raye matattu fa zahaba yal'abu la'a ko falamma kana min al-ghadd gobe da tawaye sai jundub ishtamala ala sayfihi sai biyu da takobin shi shima fa zahaba yal'abu la'ibahu dhalik sai ga wannan dan sihirin yana wasan nan nashi irin naje cire kan mutun ya maida mai kuma kaman bai cire mishi فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه sai cire takobin shi fille mu wannan bokan kai wa qala sai ce da shi in kana sadiqan falyuhyi nafsahu inda gaske yake to ya raye kanshi ba abu mai abu ne mai sauki ya cire mai kai ce to ta da kanka sai ka maida ma kanka kai tunda kana cire mutane kana maida musu kai ka fi dacewa da in kanka ya cire ka maida shi sai fille mishi kai فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه أو أن اللوكة وليد يكام وأن متن يجي سن يشجي لنكسو أكريش sau da yami ya ɗi hukunci a hannun shi wanda ya kamata in ma akwai wanda wanda ya laihin da yana nuna ya yarda ko ya kafar da ko yawan abin da aka shi ba ɗaiɗaikun mutane za su kashe shi ba in aka mai da aiki ga ɗaiɗaikun mutane ga hannun su irin na 'yan boko haram babu zaman lafiya za a kashe kowa ne abin yana koma ne zuwa ga hakim ko alƙali sai ya zartar da hukunci sai a zartar da hukunci akan mutum sai ya kama shi sanya shi gidan kaso wannan kuma ita ce tafi kusa da gaskiya daga cikin labaran guda biyu da aka bada ma da ce bal a'jamu min hadha ma akhrajahu al-hafiz yana daga cikin mafi mamaki daga duk abin da kashi yan sihiri na yi abinda alhafizul baihaqi imamul baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin shi bi isnadihi da sanadinsa fi qissatin tawila a cikin wata qissa mai tsawo wa fiha na daga cikin abinda wannan labarin ke ciki anna mar'atan ta'allamat as-sihra min al-malakaini babila harut ko wa marut wata mace ta koyi sihiri da tsahi a wurin waɗannan mala'ikun guda biyu da ake ce musu harut wa marut walamma aka ta ƙamhan sai ta ɗauki kawai shinkafa ko me yake ce mishi alkama saboda sahira ce da ta ɗauki alkama ƙalat lahu aiwa ƙalat lahu ba da an alƙatuhu itla' da ta ɗauki ɗan alkama sai ta jifa da shi bayan ta jifa da shi sai ta ce tsoro fatala sai ya tsoro nan take faƙalat ishqil sai ta ce zan kore ka yi tsanwa fa'ahƙala sai zan kuma kore ya yi tsanwa sun matarakatu sannan ta ƙyale shi sun maƙalar sai ta ce da shi ibas bushe bisa sai ya bushe fan makarata lau sai ta ce da wannan bishiyar itahan nika kanka fatahana sai nika kanshi fan makarata lau ikhtabis zama gurasa fahtabaza sai zan gurasa wa kana ta la turidu shay'an illa kana sai kasance ba ta taba neman wani abu ya kasance ba sai ya kasance wannan ai sihirin yahi wanda ya gabata wal ahwalu shaytaniya la tanhasir mala yace in dai za a ci gaba da baka labarin al'amura na shedanu da masu tsiri da bokaye bai bai da iyaka bai karewa wa kafa bima yati bihi dajjal ya ishe ka abinda dujal zai zo da shi karshen zamani wani sihiri yake sihirin dujal wani abun mamaki za a zo da shi wanda ya kama da na dujal wanda zai je ta do maka kakan kakan ka da rasu ce tashi daga cikin ya takkabe kasa ya fito daga kabari ya ce kasa tsage ta fitar da tsare sama zubar da ruwa nan take ta zubar da ruwa me ya kai girman haka kuma tare da haka min yi imani da shi za mu yarda da shi ba sa yarda da shi in akwai wani mai sihiri da zai zo da abin mamaki bai kamar dujal ba tare da haka mutanen banza ne makaryaci kenan karka yarda wani zo maka da abin ban mamaki a matsayin karama yaudare ka cikin addinin ka ya nuna maka ka girmama shi shi wali ne ba gaskiya ba ne malace wal mi'yar wannan ita ce ka'ida cikakka wal mi'yar ittiba'ul kitabi was sunna abun au abun ma'auni abun nura bin alkur'ani da sunna wa mukhalafatuhuma da kuma saba musu kenan ga abun awu da zaka iya bambance mutanen banza da na gaskiya cikin duk wani wanda zai zo maka da wani abun mamaki ka kalle shi shin yana bin qur'ani da sunna kamar yadda suka zo irin yadda annabi da sahabbai suka bi su ko ya saba musu in ya bi su mutumin kirki ne in ya saba musu mutunan banza ne duk yadda ya zo da abin mamaki shi yasa a cikin wata magana da imamu shafi'i yake ya ce da za ka gan mutum yana tashi a cikin sararin samaniya ko yana tattaka ruwa yana tafiya kar ya ruɗe ka ɗauko shi ka auna shi da ƙur'ani da hadisi in aikin ci ya dace da ƙorani da hadisi karama ce in bai dace ba kar ya ruɗe ka mutunan banza ne wannan shi ne ma'auni ina fata mun gane da wanda zai zo da abun mamaki ko ya abun mamaki gaban ka sai ka dube shi mai aikin shi sunna ce sak aqida shi lahiya launi tauhidin shi tsab ne kiyaye salloli kan lokaci bin sunnan manzon Allah keke da keke haka yake to wannan abu karama ne ba mace zaka iya tashi sama Allah ya karrama ka amma aqida ba kyau tauhidi ya rabe ga lalaci ga bokanci ga sihiri ga tsafi ga biyan mata ga iya shege a ga ka tashi sama sahiri ne kawai mutanen banza ne tashin da kai ba zai ba zai rudan mun san ka mun san asalin ka dan ka taka rawa ka wuce banza ne saboda kai mutanen banza ne ina fatan mun gane kenan kullum ma'auni mi Qur'ani da hadisi da aikinka sai mu auna magana in ya dace da Qur'ani da hadisi karama ce in ko ya saba mu haka shikenan kuma mai karama na gaske na sha gaya muku bai zo ya gwada mutane karama shi boyewa yake ko ba gaskiya duk waliyi na gaske baya son mutane su san shi boye ma mutane yake bai yarda ya ringa bayyana ma mutane cewa shi masoyin Allah ne Allah yana san shi sai dai wani abin ku ga ya faru akan shi sai da ku wani abu ya faru a kan shi a iya a bata tare da shi cikin sahara inda babu abinci babu abin sha mutane duk su halaka shi ya rayu a isko shi da ranshi kuma lafiyar salau wa ya karrama shi Allah in mutanen kirki ne kamar yadda ya kama nana maryam alaihi salam abinci tana cikin ɗakin ta ba tare da ta fita ba abincin da ake samu cikin rani sai a same ta da shi a lokacin da ba rani ba tana da shi ha wanda ke renanta me yace anna laki haza daga ina mun ga qalat huwa min indillah daga Allah ne Allah ne ga daman mi karramata kuma menene aikin ta mihrab gare ta da ba komai take sai bauta ubangiji a ciki dare da ranar sahi da marici mahaifiyarta kahin ta haife ta ta so ta samu ɗa namiji ta ce ta bada shi zuwa ga bautar Allah da hidima ga addinin Allah sai kasance mace ce ta ce ubangiji mace ce na samu na sanya mata sunan maryam ina neman tsarinka daga shirin shaidan game da ita ƙarshe kuma ga abin da ta zama sai ta zama ita ce mi uwa annabi isa alaihi salam to haka ne duk mutumin da ya mai da ubangiji Allah shine abun bauta ya nace ya dada akan farillai bayan ya kiyaye farilloli duk abin da ke wajibi a kan shi yana yi iya gwalgwadon shi sannan ya zo ya ƙara da na filfili sai ya kasance Allah yana son shi idan kuma Allah yana son shi zai taimake shi ba zai bari ya tozarta ba a inda ba babu wani abu sai Allah ya mai shi dan ya nuna maka karamcin shi a wurin shi da kusancin shi a wurin shi ashabul kahf kowa ya san labarin su in zaka karanta suratul kahf sura ce sukutum da ta zo dan ta bayyana muku su wane ne waɗannan mutanen innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan mutanen kirki ne da suka yi imani da ubangijinsu Allah ya dada musu shari'a akan shari'arsu suka gudu suka bar garinsu da kayan da ke cike na garinsu dukiyoyinsu iyallansu da mutanensu suka shige kogo don kar su yi shirka da Allah shi kuma Allah ya karrama su suka yi shekara sama da ɗari uku cikin kogo ba su mutu ba suna raye suna barci ba ci ba sha shekara ɗari uku kwana uku ne shekara ɗari uku mutum ya rayu a haka a ɗabi'ance ba zai taɓa yiwa ba ko kuma ba ci ba sha karan da ya bi su ma haka ya rayu tare da su kawai Allah ya ba mu labarin wani kallibuhun za ta lemin wa za ta shima wa kalbuhun ba su tun zara'ayi bilwasi Allah na jujjuya su dama ya jujjuya su hagun don kar gaɓoɓinsu da naman jikinsu ya zagwanye ya lalace shekara sama da ɗari uku suna kwana waliye ne ko ba waliye ba ne wani su ne shehunan gaskiya su ne waliye masu karama ta gaskiya su ne masu karama ta gaskiya ga yaron nan wanda aka yi labaransu cikin banu isra'il hadisi ingantacce yaron da sarki yana da bokan shi da yake mashi bokanci bokan ya ga shekaru sun yi tsawo a koyiwai ya mutu kuma babu wanda sun sihiri bale ma sarki hidima ya ce a samu min wani wanda zai koya mashi wannan gadon ya gade shi aka samu yaro mai hazaka yana koya mai sihiri yaro an zo wurin karatun sihirin boka ya koma gida sai game da malam malam basa hanya malam ya mishi bayani ya kwatanta mishi abin nan fa kaza ba da gaskiya bane yana mishi bayani yana mishi da'awa akan tauhidi da kasancewa bukanci ba gaskiya bane in ya zo wurin gida me ya jinkirtar da kai sai ya ce boka shi ya jinkirtar da shi rin koya mai karatu in kuma ya zo wurin boka ya jinkiri me ya jinkirtar da kai baka zo da sai ce gida suka tsare shi haka yake yake yi ya samu ilimi masu yawa wurin malam kuma boka na koya mai bokanci wata ran ya to bisa hanya wata babbar dabba ta hana kowa wucewa ta tsare hanya ya ce to yau zan gwada an gani shin wai da malam da boka wani ne ke kan gaskiya kowa ba iya wucewa kaf garin kuma kowa ya san dabba ta hana kowa shakat ya ɗauki ɗan dutse ya rike ya ce ya Allah in dai boka ke kan gaskiya wa in malam ke kan gaskiya ko buka ke kan gaskiya Allah kashe yayi dubban nan bata mutu ba yace ya Allah in dai malam ke kan gaskiya ka ije dabban nan mutane su samu su ce yana jefawa sai kashe wannan dabba mutane suka wuce wanda ke nuna malam shike kan me shike kan gaskiya kuma karama ce akan wannan dan yaron karami al'amarin shi ya girmama ma yaron nan sai da ya kai idan mai ciwon albarsa ya zo da ya mai addu'a sai ya warke in makahu ya zo da ya mai addu'a ya shaho shi sai ya dawo taro yana gani sai ya kasance na hannun damar sarki makahu ne ya ji labarin yaron na ya je wurin shi ya ce na ji an ce kana kaza kana kaza kana kaza ya ce ba niki ba ne allah ki ya ce in kame domin ina son kame domin da gani na sai roki Allah ya shafa mishi sai ya dawo tarwai na gani shine asalin asiri ya tonu ya je wurin sarki sarki ya ce ya da baka gani yanzu ka zo kana gani ya bayyana yaro shi kuma yaro ya bayyana me yake ce mishi malam aka kashe malam duk wanda suka yi imani da yaro suna cikin kangi na wahala yaro sarki ya ce ashe da shi bisa dutse sai an hau kololo dutse ya je shi sai an hau can sama sai ce ya Allah ka wadatar da ni daga sharrinsu sai dutse ya girgiza ya kashe wannan dakarun na sarki kuma sai ya dawo gidan sarki yana tafiya ya ce a kai shi tsakar teku sai an yi tsakiya a sake shi a dirmiya shi sai da kai tsakiyar teku ya roƙi Allah ya dirmiyar da duk wanda suka kai shi a hallaka shi shi kuma ya dawo sai gidan sarki sarki ya rasa yadda zai da yaro hankalin shi ya tashi yaro ya ce mishi in kana so ka kashe ni abu ne mai sauki ɗaya daga cikin kibiyoyin nan nawa za ka ɗauka a tsaida ni can ka sha in za ka sha amma da sharaɗi sai ka ce bismillahi rabbil gulam ka ce da sunan Allah ubangijin yawo shi kuma sarki yana da cewa shi ne ubangiji a wannan lokacin kuma ce mai sharaɗin ka kashe wannan dabba sai ka ce da sunan Allah ubangijin wa kenan shi mene ne shi ba ubangiji sarki ya yarda yanzu ya sha wannan kibe ko da ya harba ya same shi nan sai ya kashe shi amma sai da ce bismillahi rabbil kuna ko da ya kashe yaro mutane ga wadda suka ce amanna bi rabbil kuna mun imani da ubangijin yaro ba sarki ba sarki ba Allah ba to shine kissa su Allah ya bada labari ashabul ukhdud sai yasa akai wani katar rami duk wanda ya yarda da ubangijin yaro sai a jefa shi cikin wannan rama a kona shi wanda ya yarda da sarki shi na Allah sai ya kyale shi mutane suka ta fadawa ana kona su cikin wuta sun yarda da ubangijin na yaro wata mata ta zo tana dauke da jinjiri sai tana shakkun fada sai ta yi kamar ta fada sai ta jawo da baya jariri yana goyo sai ya ce mata kina kan gaskiya fada sai ta fada tare da shi kaga wannan menene karama ce kuma ƙarshe mai karama ya mutu ya amfani mutane bayan mutuwar shi kenan kaga karama wani abu ne da Allah ke yin shi ga bawa daga cikin bayan shi masu shin tsoron shi sai ya zo musu da wani abu wanda yake abin mamaki ne wani bi ma abin yakan faru a gare su ba su san ya faru amma duk mutum da zai zo ya zamna kan kujera da rawani da kaya ce maka shi wali ƙarya ce ki ba wali bai bayyana kanshi boyewa yake ko ba gaskiya babu kuma waliyu kuma kaga wali takatta su fa gado ne shi wali dan shi wali khalifa shi ma dan shi yan mutu khalifa wali ko da dai bai taba karatun qur'ani bai bai san shi ba kawo gaban gado ne wanda ke nuna maka menene al'amuran su kenan ƙarya ce ba gaskiya bane ina fatan mun gane malai ce wal'ahwalu shaitaniya la tanhasir haloli na shaidanci ba su iyakantuwa suna da yawa wa kafa bi ma yati bihi dajjal ya ishe ka abinda dujal zai zo da shi karshen zamani da ban mamaki malai ce intaha ma auradnahu ya kare abinda duk muka zo da shi a cikin wannan littafi walillahi alhamdu awwalan wa akhira godiya ta tabbata ga Allah farko kuma godiya ta tabbata Allah ga Allah karshe wa zahiran godiya ta tabbata ga Allah a bayyane wa batin kuma godiya ta tabbata Allah ga Allah a boye wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira tsira da aminci Allah tabbata kan annabin mu shugaban mu annabi Muhammad da iyallan gidan shi da sahabban shi tsira da aminci Allah mai yawa kullama zakarahu zakirun a koda yaushe masu ambato suka ambace shi wa ghafala an zikiril ghafilun da kuma da da me yake cewa da gafala game da ambatan shi wanda suka gafala kenan mun zo karshen wannan littafin muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai tun daga farko wannan littafin har karshen shi Allah ya sanya albarka a cikin shi kuma ya sa mu aiki da shi ya ba mu ladan abin da muka yi a cikin shi kuma kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana gaba daya marasa lafiyar musulmi a duk inda suke Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya dada musu lafiya yan kasuwan mu Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin su kuma ya ba su damar tallafa wa musulmi da musulunci masu mulkin mu Allah ya dawo da hankalinsu akan kula da abin da Allah ya dora musu na yawunan kula da ra'ayya ta su da talakawansu ya ba su masu shawara masu kirki ga zaɓe na tafiya Allah muna roƙonka ka zaɓa mana mafi alkhairi daga cikin wanda za su mulki duk wanda zai mulkin mu ya cutar da musulmi da musulunci Allah ka kawar da shi daga barin mu koma wane ne sannan kuma wanda suka riga mu gidan gaskiya uwaye da kakanni tun zamanin da har wanda za su zo nan gaba Allah ya rahamshe su ya ji kansu ya sa sun huta a cikin makwantansu idan kuma mu mata mu tazo Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum